بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin 23 ga watan Zulhijja shekarar hijira ta 1445 wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Yuni shekarar miladiya 2024 a cikin karatunmu na daura daga cikin littafin Tazkiratul Muta'allimin bi Nu'util Ulama'ir Rabbaniyyin wallafar Dr. Muhammad Sani Umar Rijalemo hafizahullah wannan karatu na mai take da siffofin malamai na kwarai wannan shine darasi na goma sha biyu insha Allah a cikin wannan jeren giya da bamu gushe ba muna fafatawa Allah ya samu dace idan ba manta ba a darasi da ya gabata malam yana kawo mana bayani game da siffa ta uku cikin siffofin malamai na kirki wanda ita ce wato siffa ta ƙoƙarin kullum a ci gaba da neman ilimi al-izdiyadu min al-ilm wastidamatu mutala'ati a inda ya fara kawo mana misalan halaye da ɗabi'u da gwagwarmayar da malamai a cikin magabata suka yi a wannan fage mun karanta har zuwa batun da ya kawo na al-imamu Abu Ja'far at-Tabari rahmatullahi alaihi wanda yana gadan mutuwa ma ya ja ambaci wata fa'ida bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya sa'a kawo mishi tawada da takadda da alƙalami ya kwafe wannan fa'ida ya rasu kuma ba da jimawa ba a wannan rana Allah ya gafarta mai za mu tashi inda malai yake cewa a ƙasa da wannan zance yake cewa waƙar ta haddasa bin aljauzi an na hamihi fi talabar ilmi wal ƙira'ati fil kutubi abdurrahman bin aljauzi Allah ya gafarta mishi yana ba da labarin irin wato haɗamarsa da kwaɗayinsa wajen karatu da karanta littattafai faƙala yake cewa wa inni ukhbiru an hali ma ashba'u min mutala'atil kutubi yace in zan baku labarin yanayin yanda nake zan ga muku cewa ni mutum ne da sam bana koshi bana gamsuwa daga karanta littattafai yace wa idza ra'aitu kitaban lam arahu duk da na gamu da littafin da da ban san shi ba naga sabon littafi fa ka'anni waqa'tu ala kanzin sai naga kamar na tsinci wani taska ne na zinariya yadda ka san irin dan mining din nan yaga yaga samu ya zo ta fashe din yace wato walaqad nazartu fi sabati alkutub almawqufati fil madrasati an-nizamiyya yace na nazarci catalog shine sabatul kutub inda yake aje sunayen littattafai din nan a library a maktaba wanda na littafan da aka yi waƙafinsu wanda masu su suka rasu suka basu sadaka a wani labirari na wata makaranta ta annizamiya mun yi bayani akan nizamiya ko fa idza bihi yahtawi ala nahwi 6000 mujallad ita da na nazarce shi sai na ga wannan qa'ima qa'iman littafan akwai sama da mujalladi 6000 wa fi sabati kutubi abi hanifa wa kutubi al-humaydi wa kutubi shaykhina abdul wahhab وابن ناصر وكتب أبي محمد ابن الخشاب وكانت أحمالا yace kuma nayi nazari a cikin ka'imar littattafan da suke na waɗannan mutanen littattafan Abu Hanifa da Humaidi da malamin su shine wani malam Abdul Wahhab da Ibn Nasir yace da littattafan Abu Muhammad Al-Khashab wa kanat ahmalan naga cewa waɗannan littattafan kowannen su kayan jaki guda ne lodi ne guda wa ghairi zalika da wasun su ma min kulli kitabin aqdiru alayhi duk wani tabin da zan iya samu akai sai na karanta shi walau qultu yace da zan ce maka inni qala'atu 20000 mujalladin kana akthar wa ana ba'du fi talabi yace ina ce maka yanzu na karanta mujalladi guda 20000 to abinda na karanta ma ya wuce haka yace kuma hayin da neman karatun nake ba yana faɗa don kuri bane yana ga maka tsabar jarabar da Allah ya daura mishi ta san karatu wani a cikin dafin shi mai suna Saidul Khatir da muka yi bayani rannan to gaji malami wanda da gaske malanta yake shi sa zahabi yake cewa a cikin tarjamarsa kasan yana daga cikin shi yana daga cikin al-mukthirun min al-katibin akwai malamai waɗanda ake lissafa su wasu guda ɗari da suka fi kowa yawan rubutu a duniyar musulunci akwai littafi guda da aka yi tarjamar shi muna nan da shi a maktabar al-mukthirun min al-muallifina irin su suyuti irin su ibnu hajar irin su ibnu taymiya irin su ibnu qayyim wanda kowanne a cikin su littafan da ya rubuta kadai ba sa gaza mujalladi 50 wasu suna da 200 irin su siyuti wasu 150 da makamantansu to ibn jawzi yana cikin su shine zahabi yake cewa an kwatanta abin da ya rubuta na tattafai in ma a ce daga ran da aka haife shi ya fara rubutu har ran da ya mutu to a kullun ya rubuta abin da bai gaza peji 80 ba a kullun a ce daga ran da aka haife shi ma ya fara rubutu saboda shi zahabi yake cewa kurakurai ma kawai da za a dawo da shi duniya bai sai gyara sun balantana ya ƙara rubuta yaron nan tawa Allah ya kyauta yare shine malai yake cigaba da cewa wa akhbara ibn al-qayyim an shaykh ibn taymiya ibn al-qayyim yana bada labarin malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi annahu haddathahu qa'ilan ibn taymiya yake bada labarin cewa wata rana wato ya ga ma ibn al-qayyim yana kunne ko ba ba ji ne eh na'am okay yace wata rana ibnu taymiya ya ba su labarin cewa yayi zazzabi ibtada abi maradun ya dan samu wata mashashara fa qala li at-tabib sai ya je gun likita ya dan je ganin likita haka sai likita ya ce masa inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad ce alga ta mallan kana fama da dan gajiya ne watakila za a ce kuma yake ce mishi stress yawa shakun stress ne a tare da kai abin da ya kamata shine ka dan samu hutu ka ta huta ka rage yawan karatu da yawan muhadara da yawan tattaunawa ta ilimi fa qultu lahu la asbiru ala zalika yace a likita dai hakuri a canza dai tarafi din wannan ba zan iya ba gaskiya wa ana uhakimuka ila ilmika yace kuma kai ma bari in maka hujja da ilminka alaysa nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'a ta nake ku kuke cewa idan mutum yana cikin nishadi da farin ciki yakan ji ƙarin ƙwari a jikinsa fa dafa'atil marad sai ta tunkuda duk wani karamin zazzabi fa qala bala yace haka ne fa qultu lahu sai ni bin tamiya nace mishi fa inna nafsi tasur tusarru bil ilmi to ni babu abin da ke burge ni kamar harka ilimi fa taqwa bihi at-tabi'a sai in ji na samu ƙwarin gwiwa da ƙwarin jiki fa ajidu raha shine nake samun hutu faqala sai likita yace hadha kharijun an ilajina au kama qala to wannan yafi karfin maganin mu eh kaji mutum bai ma da lafiya ba zai fasa karatu ko harka ilimi ba saboda abin ya riga ya shiga jikin su wa yaqulu al-allamatu abdul hamid ibn badis yake cewa huwa yashrahu qawluhu ta'ala yana cikin sharhin fadin Allah madaukakin sarki a cikin tafin shi majalisul zikir yake cewa ma fadin Allah rabbi zidni ilma yace ma akthara ma ra'ayna man qata'ahum ma hassalu alaihi min ilmin anil ilm yace mun ga mutane da yawa waɗanda saboda suna ganin sun samu wani rabo na ilimi sai suka jingine harkar ilimi gefe guda fa waqafa bihim inda man tahau ilaihi da haka sai shi ma ilimin ya tsaye da su iyanan fajamadu sai suka daskare wa aksabahumul ghurura bima indahum suka fara jin jiji da kai da dan abin da suke da shi fata'azzamu suka dauka sun girma wata kallamu suka fara yin magana fi ma lam ya'lamu game da abin da ba su sani ba fadallu wa adallu suka bata suka batar wa kanu ala anfusihim wa ala nasi sharra fitnatin wa azama bala'in daga nan suka zo mutane fitina akan kansu fitina da bala'i akan mutane mutum ya dan yi wani ilimi dan cikin cokali sai ya dauka ya iya sai dai na harkar ilimi ya kuma ya ci gaba da harkar malanta babu harkar karatu daga nan sai ya dinga jin cewa shi wata tsiya ce har ya shiga cikin abin da bai sani ba daga nan fadallu wa adallu sai ya ci gaba da cewa fa bi misli hadhihi al-ayati al-karimati yudawi nafsuhu man ibtuliya bi hadha al-marad in ji malam ba ibnu badi suke cewa da irin wannan aya da ta ce wa qurabbi zidni ilma ita ce maganin da mutum zai wa kanshi in ya samu kanshi a cikin irin wancan cuta na san ilimi da san girma fa yaqla'u an jumudihi wa gururi ya cire kanshi daga wannan jiji da kan da ainihin wato cutar da kanshi da yake wa yazdadu mimma laysa indahu mimman indahu ilmu ilma ma la ilmu ma la ya'lam yaje gun wanda ya san abin da bai sani ba ya koya masa kaje gun wanda ya san abin da baka sani ba sai ya koya ma wa yahzaru min an yaqifa an talabul ilm yace kuma ina jan kunnanka karka daina neman ilimi ma dama fihi zamanun min alhayati indai akwai sauran rayuwa a jikinka wa yaqtadiya bi hadha an-nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ka dinga koyi da wannan annabi mai daraja falan yazala yatlubu min Allah ta'ala an yazidahu ilman bima yuyassiru lahu min asbabin wa ma yuftahu lahu min khaza'in rahmati wa ma yaftahu lahu min khaza'in rahmati yace annabi bai gushi ba yana neman Allah ya ƙara mai ilimi ta hanyar Allah ya sauƙaƙe mishi hanyoyin samun ilimin kuma ya buɗe mishi taskokin rahamarsa wa ma yulqihi fi qalbihi min nurin da kuma abin da Allah ke sauko masa da shi na hasken ilimi a zuciyarsa wa ma yaj'al lahu min furqanin da abin da Allah ke bashi na zance mai fayyacewa wa ma yuwaffiquhu Allahu ilaihi min asli kulli min asli dhalika kulli da abin da Allah ke bashi dace game da shi na asalin duka waɗannan wa huwa taqwallahi wal amalu bima alimahu shine abin da Allah ya bashi na tsoron Allah da aiki da abin da Allah ya sanar shi malam ibn badis yace nas'alullaha lana walil muslimina al ilma nafi'a wal amala saliha fa huwa waliyul hidayati wat tawfiq muna roƙon Allah ya bamu ilimi ilimi mai amfani ya bamu aiki nagari lalle Allah shine majibincin bayar da ainihin wato shirya da gamdakatar wal maqsud min kalamihi hadha malam dr sani yace abun nufi game da wannan zancen tahridu talabati da ilmi wa hassuhum ala tahsilihi wa talabi ana zaburar da dalibai ne akan neman ilimi da tara ilimi wa tatabbu'ihi da bibiyan sa aina ma yakun ko ina yake wal ukufu ala mutala'ati kutubi ahli ilm da kuma su zauna dafa'an wajen karanta littafan malamai fi mukhtalafi takhassusatil ilmiyatin nafi'a a dukkanin fannonin ilimi masu amfani kai dalibin ilimi ne da gaske eh to ka nemi ilimi ka nema wurjanjan sannan ka dawo ka zauna kai ta karanta littattafan da malamai suka rubuta a fannonin ilmomi masu amfani ilmomi masu amfani mu kiyaye wal bu'di anil ijabi bin nafs wal fawdiyya kuma ka guje ma kokarin ganin cewa kai ka kai ka kawo ko ka isa wani mataki kuma ka gushe wa rudani alfaudiya shiga hayaniya shiga rigingimu wadda'awi alfariga da kuma kurari da cika baki shi ma ka guje mishi da anna tawadu al'alimi yazdadu bizdiyadi hasilatihi al'ilmiya wal ma'arifiya wa thaqafiya kuma shi malami duk sanda ya samu ƙarin ilimi za ga wannan yana ƙara masa tawalu'u yana ƙara masa ƙanƙan da kai da gwargwadon ƙarin iliminka da wayewa kanka a duniyar ilimi da gwargwadon tawalu'unka kullum mazdada ilman izdada shu'uran bi jahlihi wa naqsi idan da mutum ya ƙara wani ilimi za ga ya ƙara sanin cewa shi bai da ilimi fa izdadu tawadu'an sai ya ƙara rankwafawa a gaban a gaban mutane malam yace wa ammal yawmu amma kaga a yanzu da muke rayuwa fa kathiru minal muntasibina ila ilmi da dama da gaskin waɗanda ke dangantuwa zuwa ga ilimi bi haqqin dangantuwar ta gaske ne suna da ilimin aw bi batilin ko kuma ba ta gaske bace dai sunan dangantawa ne kawai shiga shiga sharaba shanu ne malin yace qad a'radu an tahsili mazid min al-ilm da wanda ya samu ilimin da gaske da wanda ma bai samu ba kowa ya kai wani matakin da ya daina karatu shi sai dai ya bayar ya daina sauraron kowa sai dai shi a saurare shi ya daina bincike sai dai abin da kawai ya sani na baya reciprocal abin da kawai sani na baya shi kada yake faɗi abin da ya karanta shekara ashirin sha biyar goma baya har yanzu shi kada yake faɗi za ga wannan ya riga ya ya wannan ya riga ya ya yi expire ya yi expire wannan inda ka san irin magungunan nan da ake rubuta musu expiry date yace ah wa talabihi ya daina neman ilimi wa qira'ati kutubi ahlil ilm ya daina karanta littattafai Allah ya ji kamala albani namu da yake ba mu labarin wai sai a je aikin haji sai yayi ta yawo yana siyo da tafai in ya gayyato wani malami ya ce zo mu je sai ta aba malam da zabi kuma tafai wanda muke da su ma ai ba mu gama karantawa ba ni dai bari dai in je ka zo dai ka raka ni jidda zan siyo sababbin akwatuna ina da wata amarya da nake so zan kara sai je ya jibgo akwatuna da atamfofi da lesuna da suwaye aikin aikin kenan da tararruka kowa ya iso gida malamai sun iso gida da kayan aiki shi kuma ya iso da nashi kayan aiki shi ba nashi kayan aiki amma ban mutar na malamai kaga kenan haka haka abin yake faruwa wa munaqashati masail ilmiya kuma ya daina tattaunawa akan mas'alolin ilimi ma'anu zara'ihim da sa'o'insa aw mandunahum ko kasa da su kamar yana ambata da jama'a yana daga cikin abin bakin ciki da takeici ka ga mutum ɗalibin ilimi amma bai da abokai a cikin ɗaliban ilimi bai da abokan tattaunawa ba shi da abokan discussion ya mai da kanshi wani individual wani wato wani abin nan mufarad bai san kowa ko ya saba da kowa inda za a tattauna ba ko kuma an gamu to gulma ce kawai za a yi yakun da an gama a ɗauko matsalar ilimi a tattauna sai dai a fara gulma malamwa ne da ɗalibiwa ne da shugabawa ne surutu dai mara amfani wa inna ma wujhatuhumul wahidatu wa hammuhumul galibu alhifadu ala marakizihim alijtima'iyya abinda kawai yafi damun masu dangantuwa zuwa ga ilimi shine ya za su kiyaye matsayinsu a cikin mutane matsayinsu na malamai shehunnai limamai masu wa'azi masu da'awa masu tashe waɗanda ake yayi wannan matsayin kawai shi ne damuwarsu a cigaba da kallonsa a matsayin malamai bisuluki turkin mutalawwiya la tastaqimu ma'al ilmi shar'i kuma kiyaye wannan matsayin nasu suna yin shi ta hanyar shiga wasu hanyoyi wanda suke masu karkata wanda ba sa dacewa da hanyar ilimi na shari'a ولا تتناسب مع أخلاق طويل بعلم فضلا عن عالم وداعية kuma wannan halayen ba su dace da halayen ƙanƙanin ɗalibi ba ballantana ma a ce ɗalibin ilimi ko malami ko mai da'awa wa ammal jilun nashe min talabatul ilm to kaji wancan shine halin malaman da masu dangantuwa zuwa ga ilimi sun bar ilimi sun koma wani abu to ina kuma ga matasa aljilun nashe younger generation min talabatul ilm wato dalibai masu tasowa matasa waɗanda ake musu kallon su ne manyan gobe su ne malaman gobe wanda ake sa ran su za su gaje wannan ayyukan ko ya khalifu hadal ilma min kulli ya khudu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu faqad tanakkabu tariqal ulama'ir rabbaniyin su da matan tun da wuri sun saki tafarkin malamai fi talabihim lil ilm har yan neman ilimin su ba irin na malaman da bane wa manhajihim tarbawi hakanan tarbiyya su ba irin ta malaman da bane ko daliban da wa kathirun minhum da dama daga cikin su tazabbabu qabla an yatarsah hasramu wannan wani karin magana ne asalin tarihin karin magana akwai Abu Ali al-Faris babban malamin nahu mun karanta tarihinsa a cikin tarihin malaman nahu shi ne wata rana ya wuce sai ya ga abul fati ibn jinni ya kafa makaranta shi kuma agun wannan malamin yana ga hanyar abul fati ibn jinni bai kai girman ya kafa kan makaranta ba shi ne ya kalle shi ya ce o gaskiya ne ya ce ta zabbaba kabla an ya hasarima to abin nan alhasram alhasram shi sa ana kirga wannan karin magana daga cikin muwallat a san karin magana larabawa ko wanda suke na jahiliya da sadarul islam wannan su ake gani a matsayin karin maganar larabawa wanda suke na larabawa a ƙiha larabawa ziryan akwai kuma muwallad wanda suka zo daga baya a zamanin abbasiya bayan an samu cakuɗewa al'adu da sakafat to waɗannan ka iya samun su suna da alaƙa da wasu al'ummomin ne wannan kamar yadda bawashi yake cewa ne ba a tafasa ba an ƙone ko a ce ɗan masara ana goyon ka kana gemu amma asalin ma'anar larabci shi ne abin nan shi lafazin ta hasrama shi ne bira bira alasa an san wannan hausa ba nuna ba bira bayan mangoro ko abin nan ya gama girma kafin ya nuna shine bura girman shi yayi ya gama girma amma bai yi ja ba shine eh yana shirin nuna ko domin da a Hausa na sani bura ake cin shi ya bura haka ne ko yawwa ko ya gogi to to shine ta hasrama balai su da kuke ce mishi kuma a can fakalti ba ku da wani suna na shi eh da za a samu da yan agric sai su gaya mana sunan shi sai mun gawa gumbar fesa eh ripe amma ripe ai nuna ne ripe nuna ne wani is ready for consumption shine yayi riping almuhimmi dai mun gane abin da yake nufi to sai a ce tazabzub kuma tazabzaba shine wato ya riga ya ma gama nuna har yayi laushi yayi laushi kafin ya bura wato ya tsallake wani mataki to shine kaga sai bawo shi ya ce ba a tafasa ba za a kone kaga ai ya kamata a ka'ida ruwa sai ya tafasa shine matakin da zai bi sannan in ba a dau matakin da ya kamata ba ya kai ga konewa to haka dalibi ya kamata sai ya kai kololuwan dalibtaka sannan ya gangaro zuwa gidan malanta to sai ya bi ya bi shortcut bai hau sama zannan ya sauko ba sai bi shortcut ya bi ta ƙasa sai ya ce ya yi haka sai ɗalibai da dama ba su tafasa ba sun ƙone wa zannu anna sa'aya wa ra'a shurati wa siti za'ifi huwa alladhi yubqi lahum makanatahum al-ijtima'iyya duwan ɗalibi da dan fara haske ya dan fara ganin Allah ya mai basira Allah ya mai farin jini Allah ya yi mishi jur'a yana iya rufe ido ya faɗi duk abin da zai iya faɗa sai ya ɗauka ai ya zama malami yanzu me ya rage yayi kokari ya samu shahara ta hanyar tara mabiya da followers ta hanyar yawaita yin raddi ta hanyar ya dinga sanin yadda za a dinga gayyata shi gari gari makaranta makaranta yana zuwa tarurruka yana zuwa muhadara yana zuwa daurori duk ko ina ya je an san shi in kuka lura wannan shine kawai trend din da ke damu mutane na rantsi da Allah jama'a ko waɗanda su ne suke kiran ustazai a garuruwa suna roƙonsa Allah annabi don Allah a ba su dama su zo su yi daura akwai su da yawa a garuruwan ɗinnan da muke rayuwa mutum ne ya jarabci yana son ya yi malanta saboda kan ya waiga ya waiga ya ɗan ga wani da suka ɗan haɗu ko suka saba ko wani da ya ɗan ga bidiyon shi yana ɗan masallacin shi irin nasu irin wani sa'an shi al-tayru ala ashkali hata qau sai ne mu waye shi da Allah muna so ne zamu zo sai mu muku daura a ba mu dama wallahi haka ba mutane suke ba to wani ko ba ga yana celebrating idan wato followers din shi ko an samu viewing na videos din shi yayi yawa yana celebrating cewa wannan yanzu alama ce ta ya kai wani point na musamman to sai zama sai zama wannan kawai shine neman bukatar su mutum yana so ya samu shahara a ji labarin sa saboda haka zai ta yin duk abin da zai yi don aji labarinsu wa anna kasarata kalamihim wa hudiyanihim yuksibu lahum qabulan wa manzilatan inda nas kuma sai su dauka yawan magana da yawan cece kuce da suke yi akan kowace mas'ala to wannan zai sa mutane su karbe su a san su shi sa kamar da muka ji a baya ko mu ji a gaba shi zaka ji yana sa baki akan kowace mas'ala duk abin da ya faru da wanda ya kamata ya sa baki da wanda bai kamata ba da wanda yake da ilimi a ciki da wanda bayi da ilimi a ciki da wanda yake cikin takhassus ɗinsa da wanda baya ciki da wanda aka samu wasu suka yi magana suka wakilce sauran mutane da wanda ba samu ba kuma ya sa baki kuma yana da barnamaji kusan ko ina da koyaushe yana da na tafsiri yana da na fatawa yana da na raddi yana da na furi hutuba yana da na wata-wata komai yana da shi barnamaji iri daban-daban kuma hatta abinda babu buƙatar sai an saka shi live kowa ya gani sai ya saka sai ya saka komai kowace shiga da fita na rayuwarsa yana nan da ƴan social media da suke bin shi ko suna bada labarin ina ya shiga ina ya fita ya je tashan mota ya yi tashan jirgin ƙasa ya yi baƙi ya shiga ya fita aikin kenan sai ga kuma manufar kawai neman sunan ne dai kawai manufar ba zai fito ya ce suna nake nema ba amma take-taken shi zai gwada wa mutane haka zama sai mai kokari mu rage waɗannan abubuwa a hankali mu gaggyara su don mu tsira Allah ka gafarta mana yace fa'adalu an tariqis sahih an tariqis sahih min bidayati su dalibai aljilun nashi min talabatul ilm dama from the word bo to sun karkace daga hanya madaidaiciya wasalaku turukan masduda sun shiga wasu hanyoyi wanda suke bamammu la tahdi ila barril aman wanda ba su kai su tudun mun tsira ba hadanallahu ila sawa'is sabi ya Allah ka shirye shi mu zuwa tafarki madaidaici wannan abin yana da hadari kwarai jama'a saboda ya shafi mustaqbalin al'umma ne in aka wayi gari aka ce ire-iren waɗannan su ne malaman gobe to gobe ba ta da tabbas akan me zai faru kenan a cikin wannan al'umma randa waɗannan manyan da suka yi karatu suka ki ƙarawa randa suka kauce ya zama waɗanda ma ba su yi karatun ba ne suke riƙe da mukamai da shugabanci da harkokin addini da wakilcin al'umma kaga akwai ta taɓurga mai yawa Allah ya kyauta sai malam ya ce annatun rabi' siffa ta hudu daga cikin siffofin malaman kwarai shine al-itirafu bil khata wa ruju' ila sawab daga cikin siffofin da aka san malamai da su na kirki shine furta cewa kaza da na faɗa kuskure ne kuma na dawo kan abin da yake shine daidai wannan ya daga cikin sababin malamai na kwarai shine suna iya bayyana kuskure idan suka gane kuskuren su ko wani ya nuna musu wa min utul ulama ar-rabbaniyina annahum ya'tarifuna bil khata'i idza waqa'u fi malaman gaskiya malaman kwarai idan suka yi kuskure to sai su ainihin wato a bayyana kuskuren su da kansu in sun gano ko in wani ya nuna musu wa ya ubuna ila sawab sai su koma zuwa ga abin da yake shine daidai idza idza tanabbahu li khata'ihim duk sanda suka gane cewa akwai kuskure a cikin abin da suka aikata ko suka faɗa wa hadhihi sifatul alim al mutawabi alladhi la ya'rifu al ujubu wal kibru ila qalbihi sabila wannan siffa ce ta malami mai tawalu'u na kirki wanda jiji da kai da girman kai ba su samu hanyar shiga zuwa zuciyarsa shi ne kawai ke yin wannan waƙad adal hafiz ibn razabin rahimahullahu adam qabulil haqqi min alamatil ilmi alladhi la yanfa'u a cikin littafin can mai albarka fadul ilmi salaf ibn razab yana cewa daga cikin alamar ilimi maras albarka marashin albarka shine zama mutum baya iya ansan kuskure faƙala yake cewa min alamati zalika adamu qabulil haqqi wal inqiyad ilayhi daga cikin alamar rashin albarkar ilimi shine rashin ansan gaskiya da rashin komawa zuwa gaskiya wat takabburu ala man yaqulu al haqq khususan in kana dunahum fi a'yunin nas da kuma yiwa wanda yake fadin gaskiya girman kai musamman idan mai fadin gaskiyar bai kai darajar wanda aka fada wa gaskiyan ba idan mutane wata gida ya fi shi shekaru ko ya fi shi ilimi ko ya riga ya sha da'awa ko shi aka sani ko shi ne malami ko shi ake gani ya iya wani abu shi kuma wancan duk bai kai nan ba to sai kaga mutum ya kasa amsan gaskiyar wal israru alal batil kuma ya ci gaba da dogewa akan abin da yake kuskure ne khashiyata tafarruqi qulubin nasi ilai alaihi dan tsoron kada mutane su watse su ba anhum su watse su bashi waje da izharin rujui ila alhaq tunanin san ya koma ga gaskiya wanda zai sa mutane su watse su bashi wuce wa qad yata'assaru al-mar'u bi afatin qalbiyatin yace wani lokaci ko mutun yakan ta'asirantu da wasu cututtuka a cikin zuciya min ta'assubin kaman ta'assubanci aw kibrin ko girman kai aw hasadin ko hasada wa nahwihi ko makamancin wannan fa yasudduhu dhalika an al-i'tiraf bil khata'i wal 'audi ila al-haqq sai wannan ya hana shi yadda da kuskurensa kuma ya hana shi komawa zuwa ga abin da yake shine gaskiya waqad bayyana al-allamatu abdurrahman ibn yahya al-muallimi rahimahullah al-abdurrahman al-muallimi Allah ya gafarta masa yana bayyanawa a cikin ainihin wato ta haƙiƙin sa a cikin tafin sa at-tankil a cikin at-tankil da kuma cikin wani ta haƙiƙi da yayi na wani littafi na abul ala wa ma ilaihi yake faɗa yana cewa ya ce tilkal awamila wal'afatin nafsiya alhamilata ala adami ƙabulil haƙƙa min alghayr yana bayanin waɗannan cututtuka da matsalolin da ke cikin zukatan mutane waɗanda ke hana su karɓar gaskiya ya ce wa mukhalafatul hawa lil haƙƙi fil itirafi bil haqqi min wujuhi abinda ke hana san zuciyar mutum ya karbi gaskiya yana zuwa ne ta wasu fuskoki daban-daban al-awwal fuska na farko an yaral insanu anna atirafahu bil haqqi yastalzimu atirafahu bi annahu kana ala batil mutum ya ɗauka cewa in ya ce e yanzu kuskure na ne kaza da na faɗa a baya lazumin haka da akan ɓata yake kenan yanzu ne ya ga shirya mutane za su ce to ashe da ba gaskiya kake a kai ba fal insanu yan shau ala dinin aw itiqadin aw mazhabin aw ra'ayin duk mutum yakan taso akan wata aƙida ko wani mazhabi ko wani addini ko wani ra'ayi ko wata karantarwa ya talaqahu min murabbihi wa muallimihi abin da ya gani a gun iyayensa da malamansa da wanda suka mishi tarbiyya ala annahu haqq so gwada ne cewa wannan abin gaskiya ne ya taso a kiristanci yana ganin gaskiya ne ya taso a shi'anci yana ganin gaskiya ne ya taso an koya mishi wata aqida ko wani karatu ko wani tunanin da ya dauka gaskiya ne sai daga baya sai ya gane wannan abin ba gaskiya bane fa yakunu alaihi mudda ya zama akan wannan tsarin tsawon lokaci sun mai za ta bayyana lahu annahu batilun to idan ya gano cewa kuskure ne abin shakka alaihi an ya atarifa bi zalika a ɗabi'ar ɗan adam yana da wahala ya furta ya yadda cewa abin da yake a baya kuskure ne ala annahu wa hakaza idza kana aba'uhu aw ajdaduhu aw matbu'uhu ala shay'in to haka kuma abin yake idan zama iyayen mutum ko kakanninsa ko mazowansa ko waɗanda yake bi malaman shi da yake bi suna kan wani abu sun mata bayyana lahu butulanu sai gane cewa abin kuskure ne a lokacin wadhalika annahu yara anna naqasahum mustalzimun li naqasi yana ganin yace abinda malamai na suke akai kuskure abinda iyayena suke akai kuskure ne abinda suwana suke akai kuskure ne to za a ce kenan shi ma kuskuren ya shafe shi tunda ai nasu ne shi fa atirafuhu bi dalalihim aw khata'ihim itirafun bi naqsi in ya furta cewa suna kan kuskure to shi ma yana kan kuskure in ya furta cewa suna kan bata shi ma yana kan bata hatta innaka lataral mar'ata fi zamanina hadha idha waqafat ala ba'd al masail allati kana fiha khilafun bayna ummil mu'minina aisha radhiyallahu anha wa ghayriha min as-sahaba akhadat tuhami an qauli aisha malam abdurrahman yake cewa yace yanzu a wannan zamanin da muke rayuwa feminism ya shiga cikin addini mace malama ko mai karatu in ta zo tana karatu sai ta ga wata mas'ala aisha ta saba wa abdullahi dan umar ko ta saba wa anas ko ta saba wa abu huraira ko jabir to diya da za ta yi matan nan sai ta kokarin ta kare cewa ra'ayin Aisha ne gaskiya ba wai dan yana gaskiya ba kawai dan Aisha tana mace yar uwarta to haka mutum yake kare ra'ayin yan garin su da yan mazhabin su da yan kabilar su da yan yaran su da waɗanda ya sani ya zama mana dabi'a yace saboda mene lali shay'in illa li anna Aisha tamra'atun mithluha kawai tana kare mace ta sako da feminism cikin addini fatatawahamu annaha idza za'amat anna aisha asabat a tunaninta in ta tabbatar da cewa aisha ta faɗi gaskiya ta dace wa anna man khalafaha min ar-rijali akhta'u cewa ga mazaje sun yi kuskure ga mace ta mata ilimi kana fi dhalika ithbatu fadilatin li aisha ala ulaika ar-rijal daka an nuna falala aisha akan maza fatakunu tilka fadilatan lin-nisa'i ala ar-rijali mutlaqan saboda an samu wani fifiko da mata suka samu akan maza fa fayanaluha hazzun min zalika daga ita ma ta samu wata daukaka yanzu ita ma mace ce mace ta yi wani abu ta samu daukaka kun tuna jama'a lokacin da aka yi misali siyasar da aka yi wancan karan da aka ce wata mace na takara a wata jiha duk matan kasar nan yan boko da suka goyi bayanta har da matanmu na usazai me ya damu su kawai yau dai a ce mace ta ci gwamna sun manta da duk wani abu da ke cikin shari'a ko wani abu da Allah ya ce ko annabi ya ce su dai a ce mace ta ci gwamna to yanzu kalli wata kabiya yanzu kadiyar da ake cewa wata mata ta kashe mijinta a garin yana dukan ta ta kwaci kanta ko kaga dai ai dukan mace ba daidai bane mutum da ki mace har ta kai ga tayi reacting laifi ne saboda babu wanda ya bashi uzuri cewa yayi laifi ba fa ya duniya balantana ta bakin shi ita kuma tunda da mace ce to duk mata da duk yan kare haƙƙin mata suna ta neman mata mafita cewa kaddara ce kuskure ne kare kai ne kaza kaza kaza suna ta mata me yasa saboda mace ce inda the other way round ne a ce mace ce ta daki miji sai ya fushi sai ya make ta ta mutu babu wanda zai bashi wannan uzurin a ce ai fusa ta shi akai babu wanda zai saurare shi kafin ma saurare shi an gama tsini mai albarka su kansu yan sandan idan akwai mace a wurin sai ta nemi ta same guba ya ce mutu na rantsi da Allah haka haka wannan dabi'a take mu lura da kyau mu gani yanzu ko ita ana ganin ai ai ai ai an mata ne garin ramawa ne yanzu a wurin Allah mun sani laifin kisa ya fi laifin duka mun sani amma mutane ba sa kallon wannan ba sa kallon wannan kwata-kwata to me wannan shine irin wannan tunanin cewa in dai naka ne kai sai ka kare shi ko da yaya in ko ba naka bane ko yayi gaskiya ba za ka faɗi cewa yayi gaskiya ba to abin takeici shine wannan abin har ya tsallaka ya je gidan ilimi ya tsallaka ya zo cikin harkar malanta da karantarwa mutane suna da wannan ta'assubanci shi da kanshi Abdurrahman Muallimi din da yake cewa yace idan ya riga ya fahimci wani abu a ilimi in yi yana bahasi ga ra'ayi daya ga dayan ra'ayin yace a cikin ran shi yakan yakan je yana addu'a Allah ya sa ya ci karo da abin da zai goyi bayan ra'ayin shi yace ni kaina ina samun kaina a wannan yanayin na fi so in ga abin da zai goyi bayan abin da na riga na yadda da shi dama kafin naga abinda kan naga kan naga wani abin sai wanci yace duk da yake ko na ga wanda ba na san haka zan hakura na karba amma dai a raina na fi san naga abin da nake so wannan dabi'a dan adam ce to amma ya kamata a harkan malanta ka rabu da wannan dabi'ar ka kama absolute objectivity menene ilimi yace kai tajarrudi daga duk wani hawa ko wani intisabi ko ta asabiya to wannan yana mutane wahala sai kaɗan ne suka iya samun wannan wanda suka samu tarbiyya mai kyau a gun malamansu kuma suka goge a gidan ilimi suka yi zurfi suka san cewa canza ra'ayin da kake a kai ba wani ba aibi ba ne ba illa ba ne Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu yake da ilimin komai yake aiko da shari'a shi da kanshi a aikace Allah ya yi wannan abin ba don bai san abin da ya kamata yi ba don ya koya mana tarbiyya ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha me yasa tun farko ba a ba a kawo khairin minha din ba kwata kwata ba a san da ita bane Allah ya san da ita amma wata hikima ce da gaske kuma Allah me yasa Allah zai ce da ayi kaza yanzu kuma zai ce a daina kaza me yasa Allah sai san zai ce da na umarce ku kaza yanzu kuma ku yi kaza da hana na hana ku kaza yanzu kuma ku yi kaza me yasa sayyidina Abubakar zamu zo mu ji sayyidina Abubakar da Umar da sauransu duk za su faɗi magana daga baya su zo su ga ba haka ba ne su canza amma mu yanzu wai a wannan duniyar da muke rayuwa wai idan ka faɗi wani ra'ayi wata rana ka ce ba shi ne ra'ayina a yanzu ba wai laifi wai tuhuma ce wannan jama wace irin wace irin sunna muke wace irin ɗabi'a muka shiga a cikin a cikin harkar ilimi kun tuna karatun da muka karanta a nan kwanakin baya Abdullahi dan Mas'ud yana na a cikin wadda Abdullahi dan Mas'ud wani ya mai tambaya algafarta malam na auri mace sai na je zan ɗauko ta a gidan a gidan iyayenta sai na ga uwarta bazawara na ga cewa na fi son uwar sai mun usudin yayi wani kiyasi game da raba'i game da agula warba'i kun lati fi wujurikum min sa'ikum lati da khaltum bihinna fa in takunu da khaltum bihinna fala junaha alaikum sai ce tunda ba ku tare ba komai sakataka auruwa ibnu usudin bai wannan fatawa jama'a yana cikin wadda sai je yayi haka ya aura sai aka ce bayan kwanaki kuma ko watanni sai bin mas'udin ya bar kufa sai ya je madina da ya je madina sai ya tambayi wani malami cikin sahabbai kaji kaji fatawar da na bari sai ce ayya kai kuskure ba haka bane ai wannan bai shafi ɗaya da uwa ta dangantaka ba ya shafi ya shafi agola ne kawai yar matakka da take zaure da kai amma idan ‘yar kafa wato mata idan mata ka aura to za ka iya haƙura da ita ka auri ‘yarta in ba a tare ba amma idan ya ka aura ko ba a tare ba babu magana ka auri uwarta an samun gane ko yana tashi ya koma kufa ya je fara cigiya ina mutumin da yake ya dinga cigiya ƙauye ƙauye anguwa anguwa har sai da aka nuna mai gidan mutumin ya zo mutumin baya nan ma ya nemi wuri ya zauna ya jira shi har sai da ya dawo yana dawo ya ce ka gane ni ce na gane ka laga tsawon ni ne da baka fatawa akan kaza yace to wallahi fatawan nan kuskure ce ka saki matar nan yace yanzu ya zan yi bayan hatta na kwanta da ashin fada yanzu ma ciki ne da tace ni na ga maka saki ta ci sai an jima to su za baya ka suke zama su mutanen da haka suke mutanen yanzu ne dai kuma harkar su ita kuma daban wani sai tattu shi ke nan madaman an riga an faɗa a basu haka kawai basu ba komai Allah ya gafarta mana mu da su ya ci gaba da cewa ya ce fa ya kunu a wa bi hadha yaluhu laka sirru ta'assubil arabi lil arabi daga nan zaka ga abin da ake gaya maka na me yasa balarabe yake wa balarabe yake yi wa balarabe ta'assubanci wal farisi lil farisi ba farisi yake ma ba farisi ta'assubanci yana ga hatta a abin banza wasan kwallo sai ga idan ga wani dan kasarku a cikin wani club sai ka ji ko kana son club ko ga wani dan garin ku yanzu da a ce akwai wani dan zariya da yake bugawa Najeriya duk ɗan zariya ɗan aka ce za a yi wasa sai ji su kalli wasan Najeriya saboda ɗan zariya nan ko saboda ɗan Kano din nan yau kawai nasu yana yi in kuma da za a ce yau Najeriya tana buga kwallo yau duk inyamurai ne sai mu ya arewa mu ce ba da mu yake ba ba ruwan wannan tip ɗin inyamurai ne sai can su karata tsabar ta'assubanci na dan adam yace wa turki li turki wa gairi zalika yace hatta laqad ta'assaba al'a'ma fi asrina hadha lil ma'ar wannan wata gugar zana ce akwai wani takadari duk kun san shi shine da Hussein wannan takadarin ba misran nan ba makahu da yaje yin PhD a Sorbonne jami'atu Paris jami'a a Faransa sai ya ce shi fejin shi zai yi ne a kan makaho ɗan'uwan shi sai ya rubutu a kan abul ala'il ma'ar makaho ne kamar shi shi matan yana yaro ya makance haka sauraka suna da wani abu wani tashabuhi to da ya zo yi rubutun sai ya yi ƙarerai ya canza ma'ana abubuwa da yawa ya saka ilhaji da yawa ya fentin abul ala'il ma'ari kamar wani zindi shi ne sai wani malami mai suna Abdulaziz al-Maimani mutumin kasar Yaman ne shi ma sai zo ya mai raddi shine Abul Ala wa ma ilaihi shi Abdurrahman al-Muallimi ya taƙiƙin wannan littafin shine yake maka ishara cewa har ma aka waye gari wani makaho yana ta'assubanci ga makaho dan uwan shi ya haka ne za ga kungiyar makafi kungiyar kutare kungiyar guragu kungiyar zawarawa da sauransu ko waɗannan irin mutane da akwai kungiyarsu saboda dai su zama iri daya dan ta'assubanci da yake damun mutane Allah ka yaye mana to wannan fuska ce sananniya da take kawo haka wal wajhu thani an yakuna qad sara lahu fil batil jahun wa shuhratun wa ma'ishatun mutun yana cikin barna ya wayi gari ya samu daukaka da shahara ya samu rayuwar shi a ciki fa yashqu alaihi an ya'tarifa bi annahu batil sai abin ya mishi tsanani ya mai nauyin kar ya bar wannan fata zahaba tilkal fawaid Muhammadu Yusuf shugaban Boko Haram kamar yadda Malam Jafar ya bada labari Allah ya gafarta mai galibin mu mun ji wannan murya ta Malam Jafar da suka hadu a Makka lokacin ya gudu daga nan Malam Jafar ya mai nasiha ya mai wa'azi ya ce to ya tuba aka kira wani lauya aka ce ya rubuta maganganu na tuba da zai zo ya gabatar wa jihar Borno a hukumance a kyale shi ya yadda amma da aka rawa Najeriya ya kasa yin haka saboda ya riga ya samu ɗaukaka da shahara da matsayi da mabiya yana da escort yana da motoci yana samun kuɗaɗe yana shiga duk inda ya ga dama in ya ce ya fasa wannan addinin komai zai tafi zai dawo ƙolan shi an ba da labarin cewa wannan shugaban yan shi'an shi ma at a point akwai lokacin da ya nemi ya irin wannan rabas ɗin ya ga kuma ba za ta yi kafin ya kai ma ga haka haka dai suke faɗa waɗanda suka san shi ni ban san gaske wannan to haka mutane da yawa za su gane abin da suke akai kuskure ne inda akwai shuhunan ɗariƙa da za ka yi suna irin wannan magana cewa shi ya san abin da suke ba daidai ba ne to amma in ya bari me zai wani kuma ko ya gwada barin daga baya sai ga barin ba za ta bari ba mutum ne ya gane bokanci kuskure ne ya shiga izala amma kuma sai ga baya samun komai bayan yan watanni ko shekaru sai ya dan dinga komawa yana darara gefe ya dan fara kamar yana islamic chemist daga baya kawai sai ya koma bokanci shi ai akwai irin waɗannan to shine dalilin da ke kawo haka irin wannan jarabawa ce a rayuwa Allah ka tsare mu daga muguwar jarabawa to Allahu musta'an bari mu ji kasafin mu ko abin ne jama'a sai a hankali sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wassalamu alaikum